بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba sha hudu ga watan safar shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da daya miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da uku shafi na ɗari hudu da arba'in da sha shida za mu tashi da darasi na ɗari hudu da hudu muna cikin kitabul goyon inda muke gaba ta shida za mu tashi ta bakwai inda mala yake to a cikin kitabul goyo din din ma muna cikin mala ya juzu bai auhu inda za mu tashi ta bakwai a cikin nau abubuwan da baya halatta a yi cinikin su fiye da siyarwa na su to shine zai tashi gaba ta bakwai inda mala yake a cikin nauru shine alheru a musulunci ya haramta a yi cinikin a rika sai da muzuru ko magi shine a cikin nau'in muzuru alheru kuma magen kanta saboda haka haramun ne muzuru ko magi a yi cinikin su fiye da siyarwarsu ya haramta ana bin zubair kala an karbo daga abin zubair allah ya kara masa yadda ya ce ta'altu jabiran an samanin kalbi wacin nau na tambayi jabir da abdullahi allah ya kara masa yadda dangane da halaccin cinikin muzuru ko kuma magi قال سيتي زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يا يهني أكا هكا يا صورتر أكا هكا wanda suna magana akan da annahayi da azzajar wanne ne gaba a ce annabi ya hana da kuma annabi ya tsoratar wanne ya fi ƙarfi na? tsoratarwa ne to dalili da hanawa da tsoratarwa misali bari ba ku misali Allah ya daukakin sarki cewa yi bari mu ga ko misalin zai fada kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum kama yace wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihin wa yahfazna furujahunna sai kuma yace wala taqrabu zina innahu kana fa'ishatan wa sa'a sabila ko da yake wannan dukkan ma'auni ɗaya ne ya gudu kaga kai tsaye umarni ya kai ko dan kuma aka ce wala taqrabu hani akai ba zai fada ba amma wasu malamai suna ganin wato tsoratarwa gaba take da hani kun fahimta da kyau ko a tsoratar da kai abu ba ma a so ka zo inda yake ne ballanta na shi kuma wannan idan aka hana ka ko tun yi laka ma shi ga cikin sa ne dumu dumu kun fahimta da kyau ko saboda munin sa ba ma a so ka zo inda yake amma dai dukkan su gaba ɗaya suna nuni akan haramci da azzajar da annahi ya dullani ala tahrim suna nuni a bisa haramtawa haramun ne a yi wannan abu saboda haka magana cewa wancan ya fi wannan ya fi magana ɗaya suke ga haramun ne to sai ce annaba alaihi salatu wasalam ya yi hani a busacin mage ko muzuru kun ji na bakwai ko sai na takwas to a nan kafin mu wuce na yi tambaya ta tv da wuce kafin profesa ya zo satin da ya wuce tambayar shi ne magana da aka yi akan kuɗin kari duka wato nau'o'in karan kamar zaki da damusa da kura duk sun shiga ko wace shiga ba tambayar da nake nan nake kuma sun shiga ko wace shiga ba mai dalili ban sani ba ko kun duba ba wanda ya gwada mala ali sun shiga mai dalili auka makala ai da hausa kike wada ne wada auka makala ai so auka ma kalan yanzu kun gane bi ina aka dosa ai ba a gane ba kwatancan bai fita ba duk da ni na fahimci inda ka dosa amma dai ka fito mana da abun fili Na'am. Barakallahu fi. Akwai wani da zai ƙara bayani ko wani daban a wannan suka duba mun je na mala Ali. To dama shine abin da nake so a duba. Wato Abu Lahab ne ya kasance kullun zaki Annabi alayhi salatu wasallam. Shi Annabi ya ce Allahumma sallid alaihim kalban min kilabika. Allah ka dora ma wani kare daga cikin karnuka naka kun ga ashe zaki ba yana cikin nau'o'in mai karnuka kun bayyana da ku yana cikin nau'o'in da muta duk wa'annan kuma cewa ya ce kullu dina bi min tiba ko ba haka bai bada min tiba to saboda haka yazo aka yi wata tafiya kullum sai dai na shiga mutane dai ga yaran sai yace wannan mutumin yayi addu'a kama mutun take dan Allah ka san cewa wanda Allah ya batar shine batacce kawai sun fa yadda cewa annabi alaihi salatu wasalam in ya roka ma abu zai kama ka ko na gaskiya ko na positive ko negative duk sun yadda da wannan amma kuma kuke karyata shi to sai dai na shiga cikin mutane sai riga yawo ya daina yawo ki kadai sai riga yawo cikin jama'a kuma in ya je gadin su aiki wata ran sun je sun yada zango kawai sai fitsari ya kama shi yana farkawa sai ya hango zai sai ce wallahi addu'a bawon Allah nan ta kama ni addu'a mutumin nan yace ta kama ni ai kuwa wallahi da zaki ne yunkura shi kada ya kashi to kaga zaki ne amma ko an kira shi kare cikin karnuka shi za zakin da ya wuce muke faɗa kamar yadda wato kwanaki na ji doktor rabiu rijiyar lemo ya yi kawo maganar wanda na taba karanta kafin baya maganar a rubutun profesa abar murtala a dangane da abin da ya shafi mai taɓa martaba annabi za ku ga ya kawo cikin littafin ibn hajar cewa akwai wanda yake zagin annabi alaihi salatu wasalam shi ma ka kare ne zo kashe shi kare kai tsaye shi ne aka ce taba martaba annabi ko mutane wasu ba shi kariya ba to Allah zai turo wata dabba daga cikin dabbobi kawai wani abu daga cikin rundunar ta ma ya alamu junu da rafika yanzu ka san kamal atatok wa ta karanta tarihin sa ni dalilin mutuwarsa wanda ya zo saboda barbarar tunani da turawa suka yi masa ya zo a turkiya kaga turkiya da andalus Spain duk garin musulunci ne amma yanzu zama garin bal ko yanzu sai daga dana magana Real Madrid da Barcelona duk a ne amma da al-Andalusi wannan littafin na Bidayatul Mujtahid Ibn Rushd al-Andalusi kakan dan Spain ne malamai suke producing kawai amma Allah da tura suka ratso su sai da suka kamar yadda suka yi Misra sai da suka yi wato suka yi musu barbarar tunani suka koma kawai riga ce ta musulunci amma tunani da kwakwalwa irin ta arna abinda suke wa mutane ke saboda an zaɓi su balbala filfikiriya saboda haka an samu wannan wato rudin kwakwalwar da shiriri ta kun fahimta da kyau ko to ban sani ba kowa kowanne ya taɓa karanta kaga shi ne ya zo ana kiran sallah ba an fara kiran sallah ya ce ma hada sautul munkar kiran sallah ba wannan kalmar ya faɗa ma hada sautul munkar wai karanta tarihinsa to abin da ya faru da kamal atatok ina so in ba ku misali duk wanda ya taba musulunci Allah ba zai kyale shi ba kamal atatok wata irin rama ya rike aka rasa wata cuta ce duk sukanin din da za a yi aka rasa me yake damunsa ya rame ya rika zama dan mitsitsi kun san bayan ya mutu da ya zo kafin a wanke shi kawai sai ga wata tururuwa ta faɗo daga hancinsa tururuwa ba wallahi ita ce sanadiyar tafiyarsa tururuwa ita ta rika yawo haba mutum ka ka je ka gani ko kiya je ji gawa mutum wani guri a cikin kulli ko an ji ba zaman lafiya wallahi sai mutum ya hauka to tururuwa kuma aka kasa ganin ta har sai da ta wulla ji lahira wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu to ko da a ce ta morawa Allah bai wato bai sa gwamnati ko malamai sun yi yunkura ba ku wallahi Allah ba zai bari ba sai Allah ya turo ko kiyaji ko tururuwa ko wani zuma mu ya hallaka mai taba annabi wannan shine alƙawarin da Allah ya yi wa annabi ai cewa inna shani aka huwa al-abdal wanda yake taba annabi shine mai yankakken baya aya kuma tana nan za ta ta existing har kiyama ta tashi to wannan dalilin da wala aliyu ya kawo shi ya janyo muka fada nan gurin shine dalilin da wasu malamai da wasu malamai suna taba hadisin kun fahimta da kyau ku amma shine dalilin da ya kawo suka ce to kaga ya shiga amma da ce mafi inganci banda zakuna iya kare kawai ake nufi a jinsin sa shi kadai saboda hadisin malamai na magana akan sa ba na ci bane kun fahimta da kyau ku yau saboda haka ba ta ciki ba ta ciki mun faɗi wannan ne domin wato ka gane cewa akwai wani ra'ayi daban kamar da profesa dawa ko in Allah ya taimake mu muna faɗa faɗa hakan dawa cewa a rika faɗo wasu ra'ayyuka to sai ce na takwas a tasawiru lati fiha ruh hotuna yin bitin bitimin abin da yake da rai bitin bitimin abin da yake da rai an sai kaga shi ma haramun ne yanzu a zo a yi bitin bitimi na mutum kawai a nan ne za ka je ka nemo halittin teloli su ma la'in ba su zo su ne ga su nuna abin da suke sawa sai kamar mutum katuwar mutum nan za ka ga tarakta ɗin ta gaba ɗinan mutum to kaga dai nan umumi ne kawai cewa yi domin in ka ganta za ga ai mace ce ko budurwa ko yarinya ko kara ko kuma tsohuwa duk za ka gane ko a wannan mutum mutumin ko ba a ganewa yawwa to sai dai an sa'id bin abi abil hasan qala kuntu inda bin abbas radiyallahu ta'ala anhuma na kasance gura abdullahi da abbas Allah ya kara musu yadda in atahu rajul sai wani mutum ya zo masa fa qala sai ce ya abba ya aba abbas ya kai abul abbas ba laifi bane kai kana da sunanka aliyu ka samu ya wa danka suna aliyu kaga sai yayi aliyu aliyu kenan an fahimta da kyau ku yawwa to sai yace ya abbas inni insanun yace ni mutum ne inna ma ma'aikati min san'ati yadi yace rayuwa ta gaba ɗaya ta dogara ne da aikin hannuna to ai hadisi da ba annabi alaihi salatu wasalam cewa ka ci daga me aikin hannunka ko to shi zai ce da aikin hannunsa yake wa inni asna'u hadhihi tasawir kaga da ya tsaya iya san yayi umumi ya rufe abin amma sai yace wayannan bitin bitimin da ka gani yace ni nake yin su ni nake yi fa qala ibn abbas sai abdullahi da abbas yace la uhaddithuka illa ma sami'tu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba zan zantar da kai fa sai abin da naji daga annabi alaihi salatu wasallam haka dama ka'idan malinta da koyarwa take eh dama ai abin da kaji so ake kajiyo gurin malamai kun fahimta wannan shi ne dama abin da kaji ai jiyo shi kai kamata yi a ce dama rawaitowa kake cewa kai ma gurin malamin ka kaji wannan shi haka ake ba wai da kanka iya kanka ba shi sa in matsalar ta zo ba karanta ta ba kaji gurin malamin ka ba sai ka ce ban san ta ba amma wani lokacin ko tambaya kai wataƙila idan ma mutum ya karanta ta to ya ji malaminsa ya amsa ta bi ko ya tsaro kansa dama haka ake shi ne ayi haddasana ɗin ko wanda ya zantar da ni haddasana wanda haddasa duk haka wanda ya gaya min ne abin da ba a so kawai molanka ka yi da ka ko wato a iya tunaninka ba a son wannan shari'a to ake abin ya zanto a karanta haka yake in kuma contemporary issue ne ya zanto kana da ulumul ala ko da baka jiyo gurin malamin ka ba da zaka iya yi hadi. misali kamar yadda kitabul buyu din suka kawo cewa abin da yake haramta abubuwa abubuwa kaza ne ko in za kana da kokolwar da zaka iya hararowa bayan ka faɗi ya zanin ka ce wallahi alamu kuma baka gamsu baka kuma contacting malamin kai consulting malamin ka na gaba da kai an tambaye ni kaza kuma kaza da kaza kaza sai ce me da ni ne ka rufewa kaza saboda malam ina ganin akwai algarar a ciki to ya ka idi ta haƙi ke sai ya ce eh to amma kuma akwai kaza sai ga an tsara ba ilimi an fahimta da kyau ko wannan shine to sai ya ce la uhadithuka kazi yace ba zan gaya ma koyo face illa ma ta miti min rasulillah face abin da naji daga malami na shine annabi alaihi salatu wasalam yace sami'tuhu yaqul naji shi yana cewa man sawwara suratan duk wanda ya suranta wata sura yayi mutum bitumin wani hoto fa inna allah mu'azzibuhu Allah madaukakin sarki zai azautar da shi hatta yanfuka fiha ruh za a jagabtar da wannan da ya butun mutumin sai ka hura masa rai abin nan da kai sai kai masa rai zai iya kuma sai ce walaita binafiqin fiha abadan bai zai huta masa rai ba har abada har abada bayan zan fara tunanin wata hira da muka taba da kai injiniya kin fara tunanin kamar ayi butun butumi a hura ba rai ko yawwa an fara wannan tunanin kuma ba za su iya ba an fara yanzu a wato turai har an kai wannan matakin da wai an fara tsallake cewa a ana jin cewa ko dai gawar mutum kawai a iya sa mata rai ko kuma wanda aka kirkira na an kirkira ko ta mutu da ta dawo su suke da kansu na safiya ko to kaga wannan ya kamata mu yi ko mu tambayi su da kazani su da kabajir mu jira za su ce mu mun dai a iya ilimin mu mun san cewa ba wanda ya yi zai rai jini aka zuba mata sai ta fara sai bayani zan tambayi mala abu kadir in sha Allah wanzu ne zai ce akan wannan matsala na sa su fiya zan gani to zan fara gani tukunna to Allah ya sauke to sai ce walaita binafiqin fiha abadan bi zai buta ba har abada kuma to farabar rajul rabwatan shadida wannan shine abin da ba wuyin ke cewa sai cikin mutumin da ya duru ruwa haka zaka ce wato ya duru ruwa ya firgita firgita mai tsanani an fahimta da kyau dan nan na duba jarin sai suka ce sai cikin sa wato ne dai a hausa ciki ya duru ruwa cikin mutum ya kara kaji wato gaba ɗaya ya tsuri wasfarra wajuhu idansa wato fuskarsa ta yalo gaba ɗaya ya canja ya tsora ta kenan ko fakala sai yake wai has kai tanka in abaita illa an tasna'a in har ka ji da sai Allah da ba sai gina yin sa cewa shi kamar yanayin da yake yana ganin za fa hana shi sana'a neman abinci ba ka ji cewa ba neman abinci miki ba alaika bi hada shajar sai ce ce na hore ka bi hada shajari da wato um, suranta karka zana irin wannan bishiyar idan dai dole sai ka yi to kai bishiya sai ce mami kulli shay'in laysa fihi ruh kaga a ɗaya ruwa ya kira wa wala ruha fihi da abin da bai da rai sai yake nan kuma kulli shay'in laysa fihi ruh da kuma duk abin da bai da rai ya halatta shi kaza ne shi ko kai bitin bitumin sa sai ka tafi wajen yan art and design kenan ko a gaya ma me za ka yi art and design wanda asali da fa ka san me asali wani abun mamaki in ka je art and design sai kaga an yi in kaga an yi hoton bafulatani da sanda akwai dan art and design a nan kan san me alamar sa me ake nufi zaman lafiya asali in dai kaga bafulatani da sanda an zana shi a bangaren da ba wannan art and design ana nufin wai peace and unity amma yanzu kara zana kifa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi asali kenan in dai kaga an zana ba saboda shi ba ruwansa daga dabbobinsa sai sandarsa bai ko makami bai kawai ya tafi daji ya harkarsa amma yanzu ka gaba fulatani ko a fili ko a boye to akwai matsala ka kwa ya lamu ya lalace kai Allah ya sauke sai ce fa qala wai hak ina baita illa an tasna ba alayka bi hada to sai ce na tara asamaru qabla buduwi salahihi an haramta yin cinikin kayan marmari kafin wato nunarsa ta bayyana kafin nunarsa ta bayyana cinikin kifi a ruwa kenan me yasa aka haramta gaba da yawa rika tuno formulolin mu me yasa aka haramta wannan saboda garar da me kuma eh sannan kuma bayan ji akwai ne jahala ba ko akwai jahala ne to kaga sai yace um ana anas bin malik radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu an bai'i samarati anas bin malik yace annabi ya hana fiye da siyarwa na kayan marmari hatta ya buduwa talahu har sai ya nuna sai ya nuna an gano na karara wa anin nakli hatta ya zuwa shi ma dabino an hana cinikinsa har sai ya bara ila wa ma ya zuhu aka ce me ya zuwa din me nunarsa me burarsa kala yace ya hamaru au ya faru ya yi ja ko ya yalo aya kayan marmari ba kowanne ne ja ne yake nuna nuna ba ko akwai wanda yalo ne ko a mangoro ko wanda makware sai sai ya yi ja ai akwai su kamar mai dare kamar wancan ya sunansa binta sai mai warin ga watan ko binta siga ai koraye ne sharko sai suminti kaga mai suminti ma ai ba ja yake yi kuma ya nuna to shine kaga ba za ka bada kowanne a dauke a yanayin nunarsa kawai shine abin da ake nufi wannan misali aka bayar kamar ka koma mu wata za ga ya ƙara wasu ma baya nuna cewa kawai iya yalo da daji yake nuna nuna abu a'a idan dama an san nunarsa kaza ne to sai yayi wannan abun haka ake ne to shi ne a yi matsalar dama kuma an riga an siya ko ku siya an zo nan za a siya to shine ka ga shine dama amfani shine muka ce mu'amala ta ku wahala ai dama in ka kalli ya karatun namu ma malam munir daga fara har zuwa yanzu ai za ka kusan kwada muke yi ko za ka kawai kwada ake yi za ba a ganin daidai saboda duk gaba sai mutum ya ga kamar da jiyaki ya sau na kullum sai hajjina alai sai mutum ya ji kai a dama kaza to shi ne amfanin karatu Allah ya dace da mu to shi ne yake cewa kaga abin da yake kenan wa anhu daga Abdullahi da Anas dan Malik din ji anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'a anaha an bai'i timar annabi ya yani a wata kiniki na kayan marmari a ta tuzi har sai ya nuna fakila lahu wa ma tuzi aka ce da annabi ya nuna take kale yace hadata hamarra har sai ya yi da fakala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace ara aita idama na Allahu samarata ba ni labari me za ka ce idan Allah ya hada kayan marmarin ya ƙi nawa aka yi sai da aka zo ruwan ya janye sai bushe ko nawa aka yi bima ya kuzo a dukkan ma da aka yi sai annabi ya ce idan Allah ya hada kayan marmarin ya ƙi nuna da me dan uwanku zai karɓi dukiya dan uwansa da me kun ga magana da muke ko aljahala domin bai san me zai faru ba da garar tsirkin kifi a ruwa ko buri a sama buri a sama ko zai sako yana kallon ku ba zai sako ba sai gama rayuwarsa a sama kun ji wannan ko na goma sai yace azzaru qabla shidadi habbihi shuka zangarniya kafin kwayar ta yi kwari kwayar jikinta kafin kwayar jikinta ya kwari kawai mutum ya zo ya siya a haka daga fitowar fure sai ya me ya faru sai ya ce to an ibn umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na an bai in nakhli annabi ya hana cinikayyar dabino a tayar ruwa a sai ya nuna wa an tumbuli da zanganiya a ta yabiyabba har sai ta yi bari shine ta fito ta nunan shine yabiyabba din shi ma abin da ake nufi da yabiyabba anan shine ana nufin har sai hatta yabdu wa salahu shine dai ba nan sai ya nuna shine hatta yabiyabba din wa ya man al'aha an amince daga aibi da zamto an amince daga barin aibi yanzu cewa ko ruwa ya janye ba za a samu matsala ba kaga yanzu a daidai wannan gabar na ga rubutun wani dan falaki yau da yake cewa ana sa ran yau shine karshen damuna kaka za ta fara daga gobe ai fal ɗan falaki ne misali ko fahimta da ku cewa an zo karshen damuna falaki kaka za ta fara daga gobe alhamis wannan hasashe ne abu ne na Allah dama sun ce a focus aka ce kawai ko hasashe ba ta aka yi dole ba amma dai ko ba komai ka san damuna ta ja duk wanda ya sanya damuna take kowa ya san ta ja ta ja sosai don kafin a yi wannan ruwan ma kwana nawa kai ba ruwan ba to kawai sai ka zo bai yi kwaya ba kawai ka siya a haka sai matsala wallahi ba kwaya kawai sai wannan farin abu sai ka siya sai furan kaga shine yake waya manu la'aha na halba'i'a wal mushtariya da mai siye da siyarwa duk annabi ya hana duka su biyu na sha daya kullu ma haruma min al-adimati wal ashriba wal albisa wa nahwiha duk abin da aka haramta na abinci da abin sha da tufafi da makamancin wannan an ibn abbas radiyallahu anhu ba an karbo daga abdullahi da abbas Allah ya kara musu yadda da su biyu ali yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace idza harama inna la idza harama ala qaumin akla shay'in Allah madaukakin sarki idan ya haramta wa wasu mutane cin wani abu harama alaihim samanahu to sai kuma ya haramta musu kudin kudin tunda ya haramta musu cin sa to sai ya haramta musu kudin ma kamar misali ne kitse da Allah ya hana Yahudawa ci kaga ai har kudin aka hana su amma sai su samu su narka shi ko su siyar su ci kudin ai kuma Allah zai da zarge su akan wannan saboda haka haramun ne ina ba ta an gane haramun ne na sha biyu libasun nisa allazi la tatawaffaru fi shurudil jilbab ash-shar'i tifafin mata wanda bai ba bai cika shurudil jilbab satin nan muka karanta ko a ranar lahadi yurinina alayhin min jalalibi na karkashin ayan nan cikin nisa'i mun kawo su daga cikin shurudin da albani ya kawo a jilbabil mar'atul muslima to idan sai da tibabin da bai cika ko sai da wato wani jilbab wanda bai cika sharadan hijabi ba sharadin hijabi shine ne ya zama mai kauri ko yalwatacce sai ne mara ado shi ne yalwataccen ai kaga mai tsawo ai yalwatacce kenan mai faɗi da tsawo sai mai kuma mara ado yadda wansa ya faɗa mara ado wanda ba ado a jikinsa sai ne na mara tsada sosai sannan kuma mara arha ko ba haka ba shi ne ai shuhura ɗin wanda ba na shuhura ba shi ne ma da albani ya ce idan mutum ya je wato saboda tsaban mammako ga yadin ɗari bakwai bakwai sai ta biyo na naira hamsin ko saba'in saba'in ko ɗari ɗari wanda alawayyar da za an ganta za a ce kaza to shi ma ya faɗa ciki akan ta biyo one in town wanda da an gani ya kai kuɗin kayan mutane hamsin a hijabi kawai shi ma ya shiga sai me kuma kar ya kama da kayan kaburai ko sai kuma me ya kuka yi shiru mara turare ga shi mun faɗin bakwai mako shida kar a samu turare an bari da ku to kaga in bai cika wannan sai ya cika wannan sharadin shine jilbab da Allah yake dinina alayhinna min jalabibihinna to shine jilbab kuma in aka ce jilbab in ya cika wannan sharadin ba dole sai an tsinke nan ba ko zani ne da iyayenmu da suke sa wanda ya ba shekara talatin baya ya san shi ake dora zanin jikin mu na jikin zanin a tambar zanin ita za a dora dungu biyu suke sawa a dora a lullube jiki wata za ga wannan abin da malam ibnu kasir ya kawo cewa suna rufe idanu wallahi iyayenmu da dai haka suke yi da fita unguwa da daddare da asusuba da sunai amma yanzu da tsakar rana karfe biyu za a fara biki ko karfe daya kowa zai ya gan amma da iyaye sai su fita unguwa su dawo ba amma sani ba in kai mai dogon bacci ne su je su dakara ba ka ne mutum turanci to sai ce ya annabai ahu yushi'u al-fahisha to kaga domin sai da shi yana ne ya da albasha fil ladina amanu shi wanda suka yi imani sai da abin da yake Allah ya haramta a biyar ai ya da albasha ne wa kad qala ta'ala Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa kun ga wannan ayar ai da mun faɗa ko muna ji karka taimake ke ne akan nagarta wat taqwa da kuma wato tsoron Allah sai ya ce wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan kada ku rika taimake ke ne akan zunubi da wuce gona da iri wa qala Allah yace innal ladina yuhibbuna an taji alfahishat hakika wadannan da suke so su rika yada albaja bil ladina amanu cikin wanda suka yi imani ne baro lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah azaba mai radadi ta tabbata a gare su a duniya da lahira wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah yana sana ku ne ba ku sani ba wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun to kun ji wannan mun gaba da wannan babu sai ne wannan za mu iya biya shi alkhiyar mun fara dan tabo shi tun a farko na wato babu shine alkhiyar malaiki zabi ta'ribu ma'anarsa shine huwa talabu khairil amrayn min al-imda'i aw al-ilga shine neman wato alkhairin al'amura guda biyu na wajen al'imda shine zartarwa dama idan aka yi ciniki ba ɗayan biyu ake jira ba ko dai na siya na siyar kai ko ko kuma na siya ko kuma ji dama tsakanin mai siyar da siyarwa kowa yana da nasa sharaɗin me sharaɗin misali don mu da da abun me sharaɗin mai siyarwa a baka gane abin da nake nufi ba sharaɗin mai siyarwa shine na siyar ba ko ko kuma ban siyar ba me jaradin mai siya na siya ko ban siya ba shine kawai shine al-khiyar din zabi wannan abubuwan ake magana yanzu anan an fahimta da kyau ko to shine yake awil ilga al-ilga shine da kuka biya alani wurgarwa idan mutum yanzu ya zo yana sallah sai ya kara rukuni kun fahimta ko ya manta mu dauka sai ya manta da yin da bai miki ai kai mata bi ya ki dawowa wannan raka da aka yi wa sujjada guda ɗaya za a yi ita me za a yi mata ilga'in ta bi alali yake wurgar da ita za a yi don ba ta cika ba abtarat kun fahimta da kyau ba ta cika ba sai a wurgar da ita shine ilga'i kalmar tana nan a cikin lalarun ku dama kun fahimta da kyau ku shi za kun ga wayannan formulolin har alali yanzu in baka gwadawa ku formulan ba ta gwaduwa an kashe ka sallah wata ran kai rafkanuwa ku wallahi sai dai ka haɗa mutu a masallaci kawai wani ce kaza za a yi wani ba domin ba ruwansa da harkar ai za sai da za a gane hatta abu ni muna buƙatar gyara ku kiran da aka yi rafkanuwa a masallaci kwa ba masallaci ba musalla bara masallacin da ratibul imam ai ya zanna ba me yake ko ba haka bane musalla inda kawai wani aka dora liman to anan za ga rigima wani ya ce kaza za wani ma ya ce kaza sai wasu kuma su ki magana kawai ki sallar ta yi sabi ko ba haka to haka musalla ne shi ma yawwa a sallah wata sallah isha'i la haula da kawai shura ya shiga kun ji kun ji karatu ko la haula da ko sai a tambaye ka kun ji ba masabuci yanzu ba za a jira shi shi in ya gaba inna lillahi wa inna ilaihi to kaga su ubara su ma yi da mutane sun dan yi jan kai sun ce bari a idar a yi tambaya amma ba wanda suka fi kowa matsala irin wanda ya ce wallahi duk da ban sani ba kaza za a yi to ai abu matsala ya yi da cewa bai sani ba kuma wai kaza za a yi Allah ya so to so da haka wannan shine to sai ce aka samu hu kashe kashensa na farko khiyarul majlis zaɓin gurin gurin da aka yi ciniki shine na farko wa yathbutu lil mutaaqidaini min hin al aqd ila an yatafaraka yana tabbatuwa ne ga wanda suka yi cinikin nan su biyu daga lokacin da aka kulle ciniki har zuwa lokacin da za su rabu shi yake kira da khiyarul majlis shi yake kira da khiyarul majlis malam ya tabaya ala an Allah khiyar mutukar ba sun yi tunikin bane tun farko a ce to ba in nasiyar ma ba zabi majalisar mu ce dama sai mu awa uku a gurin saboda haka in dai nasiyar ma to ba maganar zabi ka yadda eh na yadda to wannan an gama ba kiyarul majlis anan sai dai a koma wani daga cikin da zamu ji kuma an kawo nau'o'in sai dai wani amma in dai na majlis ne to babu shi domin an ba da jarabi cewa wato babu wannan aw yustidahu ba'da al-aqdi ko kuma siyar da shi bayan an kulla ko kuma duk tubin kenan gaba daya a junan su shi wane ce gaskiya na ba ta shi ba ce ni ma dama kaza ka kowa ya hakura shi mai siya ya hakura mai siyarwa ma ya hakura gaba daya a junan su kowa ba zancen cewa wane ne zai hakura ba wane kuma ya hakura da bambanci kun ga alifu tasmiya su biyun kowa ya yadda cewa baya san cirikin nan duk da cewa a farko ga yadda suka taba akai to yanzu kowa ya taba akan kaza ba hakura da cirikin nan yace wallahi ni ba a raina abin da nake ji kenan to wannan da bambanci aw yusqilahu ahaduhuma ko ɗaya daga cikin kuma ya zane fa yusqitu haqqahu wa yabqa haqqul akhar ya tare yadda haƙƙinsa sai haƙƙin ɗayan kuma yana nan عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان idan mutum biyu suka yi kasuwanci fa kullu wa'idin minhuma bil khiyar kowanne daga cikin su yana da zabi malam ya tafarraka wa kana jami'an mutukan ba su bar gurin ba suna gurin a tare aw yukhayyiru ahaduhum al akhar ko kuma ɗayan ya ba shi zabi ya ce to da sharadi mutukar daga nan zuwa awa daya idan baka dawo da wannan abun ba to gaskiya ba zan karba ba kuma ka yadda kaga ya baka dadi ai ko yawa fa in ka yara adu mal akar idan dai ya ba dai zabi fa tabaya ala zalika suka yi ciniki akan haka fa kad wajaba bai yau ciniki yayi da ka zo kana ce jeje gaskiya wayannan daukewa take wani lokaci ba komai ni ina so aka wallahi kaza na fa ga ma to wallahi idan ta dauke in kaza da ita ba zan karba ba in yaje ko yana kuna gama ciniki ta dauke ba za karba din ba domin shi ya karba haka kun bayyana da kyau ku shi musulunci la darara ne wala dira fito da abun fili kawai to sai yace walam yatruku wahidun minhum albay'a sai daga cikin su bai bar wannan fiye da siyarwan ba nan ne kuwa ko na tsallake wa in tafaraka ba da an tabaya in ko suka rabu bayan an yi cinikin walam yatruku wahidun minhum albay'u sai daga cikin su bai janye daga kasuwancin ba kuma an rabu faƙad waje ba da ya fito kasuwanci ya tabbata wajibi ne shi sa ibnu umar idan ka zo bakin shagon sa kuka ciniki zai shiga shago ya fito to an gaba fa shiga yake kuna gama zai shiga shago ya fito amma kun san a malikiya a mazhaban malikiya su ba sa san wannan cinikin me yasa suka ce babu majlisul qiyam wato khiyarul majlis a malikiya me yasa suka ce Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu farkon amani da auku bil uqudi kawai Allah ya ce ku cika alƙawari al'aqdu kuma shi kasuwanci al'aqdu ne shi za ke cewa aure ai wato aqdun nikah ko aqdu zawaj saboda kullawa ai kun fahimta shi aure ai ciniki ne aure ciniki ne dama ya halatta an zuwa ce sadakin bai ba domin yarjejeniya ce gaskiya ɗaya ta haddace qur'ani ta yi digiri ta fi dubu talatin ya halatta domin ciniki ne kun fahimta da kyau ko ba ina nufin ba siyo ta kai kan mata ta dauka zuwa akai aka siyo ba haka nake nufi ba yarjejeniya ce ta kulla wani abu kuma tare da bangarori biyu to kun ji malikiya kun ji dalilin malikiya ayan ma'ida sauran mazhabar hanabila kuma suka ce a yayi domin wancan ayar umumi da amma wannan hadisin yayi taksisi cewa duk abin da aka kulla mutukar ba zo da wani sharadi wato a tafi da kiyaye da yake amma wannan kiyarul majlisi domin sun ce a rawi adri adra bi marawa ibn umar ya rawaito daga annabi kuma yana aiwatar da haka kaga ya gane hadisin kenan sosai saboda haka magana dai da aka yi mana ta ka'idodin usulu ba rigima eh shi ya fahimci maliki akan cewa kaza kaza kyale shi to fani in bayi wa taharumul furqatu to kaga nan da yazo kisa ba ne yace profesa da yazo satin da ya gabata yace a ka ra'ayin wani gurin kaga shi ra'ayin mai littafin zai yace haramun ne alhali ibnu umar kuma yana yi kaga ya aro ra'ayin wato malikiyar kenan wa taharumul furqatu min al majlisi kashiyatal istiqala yace haramun ne kaga ba za mu yanke ba domin zahabi yana yi yace haramun ne wato arabu daga daga gurin zama saboda tsoron al-istiqala shine warware ciniki za mu zo kalmar nan gaba amma ka yi in kuna hira da wani yace ma al-istiqala ko a kotu kaji alƙali ya ce to waye istiqala a kadan wayannan tafsirin yawanci ana faɗin in ka haɗu da malami ne ma bayani ya san ɗalibin ilimi ne kan ya zo ba zai ce ma warware ciniki ba kawai zai ce ma to ai ita istiqala kaza kaza kaza kaza kawai rike ta zaka yi a yadda take shine a warware sirri kun fahimta shine istiqala ana amr bin shu'aib ana abi an jadi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala albay'an bil khiyar ma lam yatafadaqa masu ciniki da ciniki da wato mai siye da siyarwa mai siye da mai siyarwa suna da zabi mutakar ba su rabu ba illa an takuna safaqatan khiyar sai dai idan kasuwanci ne mun bi hadisin nan na zabi fala yahillu lahu an yufarika sahibahu kashiyata an yastaqilahu baya halatta shi ɗayan an fahimta da kyau ko ya rabu da abokinsa saboda jin tsoron kada ya zo ya warware cinikin ya san cewa wannan da ya yarwa ba ba zai ba gurin da bai abokin hira ta ce su sai ba gurin to kaga anan ma dai kamar rabbi ne ga jiwa ibnu umar sun dai anan ko sai yake ne ai ya dulubu faskal aqli gashi nan ma ya fassara ya nemo lalacewar cinikin mun ji wannan na biyu khiyaru sharti wanda khiyaru majlis ko wannan kuma khiyaru sharti zabi na sharadi mutum ne ya zo yadda mata ce ta tafi ta siyo yaro takalmi na sallah ko na makaranta yanzu za a koma makaranta sai ta ce masa idan na je na gwada bi ba zan dawo da shi kun gana nufin idan ta je ta gwada yaran bai ba kawai ta dawo da shi ba idan ta samar ya tafi makaranta ya dawo sharadi yana nan ko ya ruje ai ba haka ake nufi ba sai ka gama yawo da rigar sannan ka da ita ka ce ba ba inda haka ake ai da antibulis kuwa saboda ba haka ake nufi ba da an je an gwada riba misali a iya gurin za a iya samun a ɗaki a ce gwada ya je ya zagayo a ga yadda ya tafiya da shi a ce wannan da wuri zai ba kaɗan gaskiya ce ne amma aka ba shi ya tafi unguwa ko ya rika shiga ya makota gida gida yana nuna musu to al'amari ciniki ya faɗa ya kamata a fahimta da kyau dan wasu za ga ana samun wannan rigimar akwai wanda daga ya je da takalmin sai da ya karyar da shi duk tsakuwa ta makale a ƙasa an dawo ba da shi yace sawa aka ne kun kai tsaye dole ya karye da shi sau suke ne dole ya karye da shi sai ka gama yawanka ka ga shari'a an yana shi kuɗin daidai ne ko zai tafi don wani zai ce Allah ya isa alaysa Allahu bi kafir abda dama ya yi zamana kai ne baka da gaskiya yawwa to saboda haka wannan shine bari mu jadan muna zo mu ji tsare shi to sai ce um to kaga abin da malai ya gaya mana kenan to shine kiyaru sharti aw aduma al khiyara ila muddatin ma'luma kun ji magana ta ko kuma ɗayan ya bada zabi zuwa wani lokaci kamar flag in ka je siyo flag na shayi ko na ruwan zafi ya za ka sun ce ka je ka gwada in yana rike zafi wannan ba komai kaga kayi amfani da amma jaradi gini ba wai ka sa ya rike zafi yana tarkewa bayan ta ci je ka bai da shi a yanzu haka ai fasa shi kai domin zai iya tsagewa ko ya yi tracking kawai abin da suke nufi shi in ka gwada gwadawar farko baya rike zafi to ba za ta kai ta bayanin bari mu biya bace an fahimta da kyau bai ba shikenan na'am a dama nan ba za ta yadda ba eh kasuwa muke bayani yanzu in ka je kasuwar sabon gari ko malam abba abba sani lawan ka same shi ka siyo kai zai ce ba ka gwada in dai ba amma in ka shiga yanzu in ka shiga shoprite ba tiktok za a saka ba a ce ga wani ya da flag sai dai ka ganka kawai kana yawo a tiktok a wasu ma ban to ai kaga sharadi ne kiyabi sharadi kenan wanda ma sharadi ne cewa zan gwada shi ma idan ya yadda ne ai in bai yadda ba shikenan shikenan to kun ga dai a shari'a akwai annabi sallallahu alaihi wasallam kala nan ne to tsaya ba nan bane wa huwa an yakri da ko nam fa yasihu wa in talatil mudda sai aka ce ma ya halatta ko da lokacin ya tsawaita mutukar zai ki ya bayar je ka bayan sati guda idan ka gabe ba ga ta nan ai ga masu da waranti two years ko za a baka waranti za ka je ka siyo waya yanzu a techno a cikin kwalin a rubuta ba wani a waranti sai dai sharadi idan ba jefa ta ruwa kai ba in dai technical problem ne na ta to za su gyara dan ni na ta wayarwa kuma an gyara suna yi amma idan kai kwakulo matsalar juran siya ba za su ce ta ba akwai wannan to kaga duk da ba na musulmi sunni wan kasuwa ne suka yi ba su ma san da wani kiyaro shi ba su su allazi na kafaru din da suka yi ba sani ba an gane to shine yake malam ya tafarraka nan ne ko an ibn umar radiyallahu anhu ma an nabi sallallahu alaihi wasallam kala innal mutabayi'aini bil khiyar masu kasuwancin nan guda biyu suna da zabi malam ya tafarraka ba su tabbata rabu ba au yakuna al bai'u khiyaran ko kuma ai kasuwancin da zabi cewa sati daya sati biyu kaza mutum ne yaje sai ne dinka gizo ne da yake ke tana zuba sai da dinka ya sassa ba na uku khiyarul aibi zabi na aibu to gaji ashe idan ya je tarar tana zuba tunda asalin gezina a yan san ba ta zuba ko to sai ya tarar tana zubar to aibu ne kacce kaddama na yi an ki timanin aibi hadi ya gabata tun a baya cewa haramun ne ka boye aibi fa idza kana rajulu fil adl idan mutum ya siyo wani haja shine sil'a abin siye da siyarwa ma'ibatan bi aibu walam yadri bi aibi bi san aibun ba hatta ta fara ta har suka rabu fala uradu sil'a ala bani'aha annabi yace mai da wannan haja zuwa ga wanda ya siyar mar ana biyo rayuwar radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man tara ganama duk wanda ya siyo ta ba kai musarratan wanda aka tare ta kinkiya wanda take mai hanta sai a bari ka san hanza ana tatsa ai za ga wani ne zai ciko ku to sai a kita ga tsawon kwana uku ya cika yayi bam za ga tafiya take tana raba kafa ma kuma za ta kara kiba domin duk wanda ba a tatse nonon da ba ga tai wata kiba to sai ki tatse nonon fa talaba shi kuma da yasiya ya dauka ai kullun haka take ba da wannan madarar da ya zo ya tatsa farko kawai sai ga ta koma wayan ashe cuci aka yi mara fadin ne ana gaya muku akwai wanda bawan Allah da angon ne ya biyo abai ado ya je biyo rago wanda aka yi fati a nan kati wallahi nan katon ciwo ne aka samu fata aka nane da tufa gudu rago fa ni na ga ragon nan gefansa gaba ɗaya fati wannan sallar katon ciwo ne a can ne ado yanzu aka samu fata la ila illan nan aka nane gurin wallahi ragon ne yanzu wanda wannan matsala ya daina cin abinci a ce ciwo ne a nan ɗinsa a sai da ya bayyana kudaje ke taruwa a gurin sai ga fatar da aka nana ta dare su daban aka samo ta aka nane da da aradai aradai ne ko zuba gulu wannan abubuwan nasu ne na hain kai aba mala ya zai magadi bi to shi ne annabi alaihi salatu wasallam yake fa idza biya amsaka idan kaga ka tace nonon bai dawo da ba tara shi akai in kaga da ba ka rike wa in tafidaha in ba tai ba ba fa fi halbatiha sa'un min tamri kamar yarwa da mai ta ya baka kudin ka amma kai nonon da ka amfana da shi sai ka tawo da kwano ɗaya na dabino a da fa kenan duk kwano ɗaya na dabino dubu ɗaya da ɗari bakwai ne nonon da ka ja kuma ya kai dubu ɗaya ɗari bakwai to kaga sai ka auna domin kai aka tuta yawwa kai sai ka auna in ka ga nonon da ka ja ko nonon dubu uku ne kuma to shi ne ta faɗawa domin shi ne ya niyyar cuta sai ka mayar masa da iya wannan wato dabinan da annabi ya faɗa to sai ce to kaga sai annabi alaihi salatu wasallam an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam la tusaru al-ibla wal ganaba annabi yake karku tare raquma da tumakai famanin ta'a shine tarewar da mun yi bayani shine a tare nonon famanin ta'a hadu wanda yake ya ba'adu bayan nan fa innahu bi khairin nazaraini ba'da an yahtalibaha to yana da zabi abubuwa guda biyu wanda muka faɗa bayan ya tatsi nono in sha amsaka in ya ga dama ya rike wa in sha araddaha wa sa'um wa sa'a tamrin in ya ga dama ya mero mi dabbar da kwano dai na dabino to mun ce sun kai guda bakwai in ka koma albidayatul mutafaqqih littafin fiqh ne mujalladi daya za ga ya karo da cewa akwai khiyaru tadli mutum ne ya je ya siyo abu sai ya ga mata diliti kusan ta diliti da hausa mai zamu cewa kwanje kwanje kun fahimta da kyau ko shine ta diliti shine ake cewa wato ta diliti ta suya wato um um huwa ashaddu min anwa'i tadlil ya fi kowanne mun biya da ku a gashi nan ma mun biya ta diliti a ya sunansa musalawar hadith a cikin manzumatul baikuniya an gane ko yawa ya baitin tadliji yake na san kun yi dilidon baitin tadliji wala ali a cikin baikuniyar mu dilidon to to sai na gaba gina akwai khiyarul gabni zabin da yake magana akan dukan hanci shi kuma mutum ne yazo abin nan da ka zo ka tarar ai da ba dukan hanci a kasuwanci kankani halal ne domin wannan dabarar misali mutum ne yazo abin da ko da yake bukan mu kira shi da dukan hanci dabara wayo a kasuwanci halal ne amma dukan hanci haramun ne mutum yazo iya kasuwanci ka iya kwarewa ka iya ribar da zaka samu ko ba haka bane wanda ya siyar ya samu ribar naira ɗaya kai ko ka iya samun bi domin kafin shi ya kasuwanci haka annabi yace cewa ku ku kyale mutane da dabarun su dan su amfani amma da yazo wayan nan dubu goma sai ka siyan mata dubu hamsin sai dai na yawo ya ganta ba wai dubu goma sha biyu ba fa ko sha uku wannan duka hancin sa kai ya halatta ya dawo ma jiki domin ka da ki hancin sa da yawa malam ban kuɗi na a bar dubu goma ka siyan min dubu hamsin ai abin ya yi ce wannan shine gabuni khiyarul gabuni kun bayyana da jau ko sannan kuma akwai khiyarul kulfi fi sifa ko kuma khiyarul nabi na shi da kenan na bakwai kuma khiyarul kulfi fi tamal an bayyana da jau ko a sifar abin da aka rufe a gaba ɗaya ba haka take ba ko kuɗin dai baka kuɗin a cikin sai kaga akwai jabu wanda ba alama ka san ba kowa ne yake ganewa ba to me yarmar da yazo gama zana ma filin yadda yake sai ka ga ba haka abin yake ba aka zo aka aula kai baka iya lissafi ba dan kai zo ya karanta MQL ko ya kutubin injiniya ne da saboda haka duk to wayannan su ne a gurguji abubuwan da zamu kalla abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka kuskure Allah ya ji mana kun ga sati mai zuwa za mu yi akawun jana'iz kenan ko tunda an zo karshen wata yau 22 na'am tunda na'am haka suna tare a gurin har an bashi kudin a cikin Allah me ya fahimta ku ciniki yayi gobe ba hadda al'ada Farai. Tsara. Ba ta gubara wannan akan wancan baki wannan ya biya mutu. sai ya ga kamar ya buji hancin wanda ya ce ba yan sanda dai ka ga ba shari'a za su ba ko shari'a musulunci za su ba ba ita za su masa ba amma mu dai a shari'ance mun san ciniki yayi domin a ƙa'idodin da muka biya malaka kibu ai ba wani abu da kake da shi da zaka cire ka ce sirki bai ba sani yayi dama a baki ne cewa a kyale wanda ya wani wayo ya amfani da wani ba me yasa shi bai bincika ba ai wata yadda suke yanzu kun kuka zo kuna zaune na dauka ma ta ya kai na yi muni ciniki da yadda masa yanzu muna zaune tunda akwai kiyarul majlis kawai muna zaune na ta chatin baka san cewa tambaya nake ba kawai kafin ba gurin sai nake mu price din kaza yanzu aka ce na kiyar man naira goma goma aka ce kai a yanzu du sha biyar ma wallahi rububi ake ana zancen nan bai san me yake ba kamar bai ba gurin ba kawai sai in ajiye waya ce gaskiya fa da wata na hakura da cinikin nan na tuna ma wani abu zan kiyarul majalis ne kaga wayoyi mar bai san me yake faruwa ba in wannan ne daban amma an yi ciniki an tura kuɗi akwai matsala gaskiya ciniki ya yi aiki ne muka gaya ma kwaɗa ake yi a kasuwanci kwaɗo kawai sai dai Allah ya yafe mana ba to wai yanzu ji tsakani da Allah wannan bawan Allah cutarsa aka yi ya bace riba mai yawa har rage ya zo da ya bugi hancin wani ai ba wani zancen abin nan malam ciniki ya yi tun da ya kawo shi a mubahabi a baiki wa mubahaban ma fi rawin lagin sam eh na'am
kaga na ƙara masa su wannan na yi yaudara ko kuma ɗan kawai na ƙara ko kuma dole sai na su yi shi a haka ko na kai aka dole shi aka gyara ko waya ta sa masa haka ko mutum yanzu za ka gaya mana cewa da faka za ka ga ko kuma kawai idan aibu ne ka gane idan ƙara ƙawata abu kai ba buƙatar amma idan aibu ne da ita misali inda zai rike su zai zama matsala shine tana da aibu amma mai kyau ta ido shine illa ko ba shi bane yawa amma wannan tana da kyanta lafiyar inji lau komai lafiya lau ka ƙara mata inganci ba laifi bane domin ka ƙara samun riba kamar gida ne ka fiya ka zo yanzu kai renovation din sa mutukar cewa dama ba da kwafe bane wannan ai ba komai kai ba wannan shine kasuwanci mala yakubu idan babu wannan ta ina zaka samu riba ta ina amma illar jinya a ɓoye aibu wanda kwana ɗaya biyu ɗaukar zafi take ga ta mai cewa ido kana yin miji gidan kana waya za ta yi short down ta rufe kanta to wannan kaga kai tadlisi kenan to kaga tadlisi sai a je a mayar ma cewa domin kai akwai kiyaru tadli an da ke hancinsa da bambanci gaskiya ka gane bi yadda za ka wata abin kasuwancinka inda ba ɓoye aibu kai ba ba ne amma ɓoye aibu akai to haramun ne wallahu a'lam Allah ya dace da mu kai ne nan na'am haka a'a ai shine na gaya ma tunda akwai hadisin ka fahimta da kyau ko duk wanda suka tafi wanda suka tafi akan cewa haramun ne suna da dalili babban dalilin malikiya shine abu bil aqud da kuma wannan hadisin musamman ma aya idan suka bar birkewa to kaga kaga ba za ka zo yanzu ka yanke ka ce wanda yi bai kyauta ba domin kowa yana da dalili domin wanda din shine ba shine bayanin professor a nan ba shine bayanin usulul fiqh ai da shi shine saboda kowanne ba nasi ba ne dalili ne kawai ina ba dan gaba yadda yau na eh kayan mata na tabarruji wanda za a yi ta adini jiki yake nufi amma wanda zai je wata kila zai je yana siyarwa amma za a je a siya wanda za a sa a gida ka fahimta kamar ondi ai kaga ondi asali ana sa gini a ciki ko amma akwai wanda za ta sa ta fito ko ba ka bane to kaga ba wannan muke magana ba annadiru la yuqal ba da su kake ba kai kuma asali ka siyo ne ba dan kamar wanda ya zo sai ya geran ka ne je giya kai ka je da wano ne dan in giya giya to ka gane dan karka wa hankali ba da ajiyu wannan ita ce formula yawa kai ba da in giya ka siyo ki misalin da muke cin wancan karan kenan ba dan su ka ajiye geran ka ba ba dan su kake nomawa ba dan wanda za su zo su yi ne su siya su yi koko da kosai a kunu da koko dan su ka jiya da wanda za a yi waina sai wani ya zo ya siya baka sani ba da tsada ba ruwanka kuma ba wanda ya dora ba ka bi kace me za ka yi da shi wa yake ba ba wanda ya saka wallahu a'lam abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya yabe mana ina roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsofin sa ɗaukaka Allah mu ɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ji bambanta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ji kon guje mata waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun matasan mu yanzu da suka kauta hanya da yara ƙanana Allah ka da mana da su hanya waɗanda suka faɗa hanyoyi na zinace zinace da shaye shaye Allah ka shirya mana su muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka Allah ka kare mu ka kare mana wato hankulan mu muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa waɗanda suke jarrabawa da waɗanda suka gama Allah ka ba su sa'a masu neman aiki da sana'a Allah ka agaza musu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin su kuncin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye mana muna roƙo ubangiji da sunayen ta kyawawa rashin lafiya da ake kai yanzu Allah ka ba mu lafiya marasa lafiya Allah ka ba su lafiya duk inda suke muna roƙo ubangiji da sunayen ta kyawawa kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya masu neman ta da matsala da tashin hankali Allah ka maganta mana اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين